الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قولا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna nana ta mu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya tsawaita rayuwarmu kuma ya ba mu dama da ikon zuwa wannan masallaci a nan cikin garin da magaram a wannan kasa ta nijar a kuma yau alhamis sha takwas ga watan ramadan wata mai albarka hijira tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da ishirin da takwas ga watan uku watan albashi haihuwar annabi isa kan mani wa alaihi salatu wa salam shekara dubu biyu da ishirin da hudu idan ba a manta ba jiya mun kwana a ƙarshen suratul duri yau za mu tashi a farkon suratul najmi illa kan sallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة النجم مكية وعائدة وستون
ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو دني فأوحى إلى عبده ما أوحى
الله سبحانه وتعالى yake subatun na jaru malamai suna faɗar wannan suna da suna da shi ne sunansa ita sura ce makiya an zarkar da ita ka wannan kafin hijira kuma ayoyin cikin da ayoyin sittin da biyu ko sittin da ɗaya ne gwargwadon yadda ruwayoyi suke sassanzawa wannan sura ta daga cikin surorin da ke gwada mana yadda kaifiyar zuwan wahayi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yake kuma sura tana karantar da mu lalle hakika wahayin da yake zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu yadda zai iya yiwuwa ya gamu da wata matsala daga wani shekani ɗaya ko su da yawa don haka nan yadda abin ya taho daga Allah subhanahu wa ta'ala haka ya iso ga annabi kuma haka annabi ya isar da shi ga sauran bayan Allah Allah tabaraka wa ta'ala bayan bismillah yake wan najmi idha hawa ina rantsuwa da tauraro yayin da tauraron ya fadi an gane ko ma dalla sahibukum wa ma gawa ma'abocinku bai bata ba sannan ba hallakakke ba ne wa ma yantiku anil hawa baya wani furinci a kan san zuciyarsa in huwa illa wahayin ruha duk abin da ka ya faɗa ba wani abu ba ne wahayi ne wanda aka masa Allah marhu shadidul kuwa wanda yake kawo shi wahayin yana sanar da shi ilimin shine ma'abucin ƙarfin nan mala'ika yuni zumirratin ma'abucin kyawun tuffa da zikar kamala fattawa cikakke a wajen kamala shi da ƙarfin shi da imaninsa an gane ku wa huwa bil ufiqil a'la shi yana wannan ufikin a'ala arfa'u wa huwa ufikin sama'i sun madana sannan ya kusanta ga annabi fatadalla ya zo kusa da shi dab da dab fakana tsaba ƙausaini ya zamanto kamar baka da tsirkiya au adina kuma ya fi kusa da haka fa'auha sai ya yi wahayin ma auha abin da ya wahayi ila abdihi zuwa gabawar shi. Allah subhanahu wa ta'ala a wannan Sura mai albarka ya buɗe ta da rantsuwa wanda shi ne yake ya rantse da annajamu shi ne wannan jami jinsi ne ana nihi da shi wannan ismul jinsi ne yuradi bihi jami'in nujum ana nihin da wannan dukkanin tauraro duk wani tauraruwa wasu malamai suka ce a'a ai annajami ana nihin ayoyin alqur'ani domin su ma ayoyin alqur'ani ana kiransu annajami inda a cikin suratul waqi'a Allah subhanahu wa ta'ala ta fala uqsimu bi fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasam wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim fala uqsimu bi mawaqi'in nujum ba ma sai na rantse ba da ayoyin qur'ani da suke sauka kaga anan an-nujum ana yin ayoyin al-qur'ani wasu ka fito a nan masu ake nihi wasu wasu ke a asalin dai taurarin da aka sani su yi ake nihi iza hawa idan aka ke iza hawa yana da ma'ana guda biyu na farko iza gaba idan ya bata ma'ana ta biyu iza wani sakla idan ya faɗi wato idan an jefa shi ya tafi ya faɗa kan abin da aka jefa shi sai ya zama zo kamar yadda ake ciro yula ta wuta daga cikin tauraro ana jefa ma shekaru tattariku wannan asam tana kona wanda yake yi waɗannan ababe guda biyu ko dai ka ce Allah na rantsuwa da ayoyin Qur'ani yayin da suka sauka kan annabawan Allah ko kan annabi Muhammad ko kuma yana rantsuwa da taurari yayin da tauraron ya kasa ko kuma ya fada inda yake fadawa dukkanin dai abin da za ka faɗa Allah yana rantsewa da wasu ne daga cikin bayan shi daman shi Allah ya halatta ya rantse da wasu daga cikin bayan shi saboda shi Allah ba ya da doka shi yake sa doka bayi ne ba su da ikon tsiran uwa sai da abin da Allah ya ce tsiranci shi kuma Allah bai ba su izinin tsiranci da komi ba sai da Allah an gane ko da haka na Allah ya rantsi daga wasu daga cikin bayan shi don ya nuna mana mahimmanci da waɗannan bayi na shi suke da su ko kuma ya nuna mana wata hikima da ayoyi abin lura a cikin waɗannan ababen da ya rantsuwa da su to menene jawabin kafani yace ma galla sahibukum wa ma gawa ma'abucin ku annabi Muhammad yasa aka ce ma'abucin su saboda garin su daya yaran su daya wurin zaman su daya sun yi tarayya da shi a matsayinsa na banu adam shi ma yadda cikin banu adam ya zama ɗan uwansu na zaman gari ɗan uwansu na jini shi za ka jingina shi da aka jingina su da shi aka ce sahibu kuma abokin ma balla bai bace ba abinda ake kira wannan asgara shine aljahalu ai ma jahala ba bisa jahilci yake faɗar abin da yake faɗa ba yana faɗar abin ne bisa ilimi sannan wa magawa sannan kuma ba hallakacce ba ne sai ya zamanto shi wannan ma balla sahibukum abin da ake nihi ma nan ai bai kasance ba yana saɓawa abin da yake faɗa ma'ana ma balla bai zama jahili ba kuma bai zama to mai saba ma abin da ya sani ba babu wani mai saba ma gaskiya imma an ya kuna an ta kuna amir jahali ko dai shi wannan mai saba ma gaskiyar saba ta zama to a dalilin bai sani ba ne ya jahilci gaskiyar ne sai wani abu ya kansa gaskiya ce kaga ya kuskure ma gaskiya amma akan mi jahilci wa amma an takuna alil gayyi ko kuma ya zamanto ya bata ne ya saba ma gaskiya ne a dalilin hallakakke ne shi ba dan bai san ba gaskiya baya san gaskiya ne babu na uku duk inda ka ga mutum ya yi ɓanna wa'in ma jahilci ya sa ka wa'in ma san zuciya to sai aka kore waɗannan guda biyun gaba ɗaya daga annabi muhammad babu jahilcin babu san zuciya duk sanda aka zamanto ba jahilci a wuri ba san zuciya a wuri to akwai tsantsar gaskiya idan ko ya zamanto fa'izan fa'izan tafa anin nabi sallallahu alaihi wa sallama aljahalu idan an korewa annabi jahilci wan tafa an hulgayyu an kuma kore masa hallaka ta bayyana anna min hajihi sallallahu alaihi wa sallam wannan zai bayyana gare ka tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallama tafarki ne wanda yake cike da ilimin warshidu ilimi da shirya domin daman kishiyar shirya hallaka ka zama menene an aka ce wani arrashin rashidi ne shiryayye ne yana aiki bisa ilimi ya san me yake ya ake wannan ula'ika homo rashiduna waɗannan shiryayyu ne dan suna aiki ba su san menene matsayin aikin ba Allah ya yarda ko bai yarda ba wannan abin da suke banna shi ba a kiran wannan aikin na shirya sai a kiran aikin mata dan shi ma bai gani da kai shi amma wanda yake da sani kuma sai ya kauce ma sanin yayi kishi ya sanin to kishi ya sanin shine algaini shi ya sanya a cikin Qur'ani Allah ke ta la ikraha fi din la ikraha fi din fatabayyana ar-rushd min al-ghay babu tilas a shiga addinin musulunci ba ma dole kada hakika ta bayyana ar-rushd ilimin shiriya an bayyana shi zahiri an nuna ma daidai a ilimance a bayanance da haka shiriya ta bayyana minal gayyi daga abin da yake hallaka bin san zuciya ko yi da gangan to da haka duk waɗannan ababen guda biyu da jahilci da san zuciya an kore su daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka ma an kore ma al'umar annabi irin wannan aiki al'umar annabi al'umma ce wadda ke aiki da ilimi ba ta aiki da jahilci duk wanda ya zauna a cikin wannan al'ummar ta annabi yana aiki da jahilci yana da ƙoƙarin yin aiki amma ba ya da ƙoƙarin karatu da ka yake yi shi dai ya tashi an gani a iyaye da kakanni bai sani ba daidai ne ba daidai ba ne sunna ce bidi'a ce tunda duk al'ummar gari da ƙasa tana yi shi ya kawai ya shagala ba ya da buƙatar ya sano ina madogarar wannan aikin wanda ya zamanto haka yake ibada shi to ya zamanto ba na kare ne a cikin al'ummar annabi Muhammad kiristan wannan al'ummar ne yana da ɗabi'a irin ta kiristoci amma kuma ga cikin musulmi domin kiristoci su ne suke yin aiki da ka ba sa wani karatu kawai yau in ka shi kai ma babba ne shi kan shi babban in ka kalle shi ba wani abu bane aka koya mushi kifa shi ne kawai aka yi da shi hankali yadda zai muku gardama ya ki sauraron ku iya wannan abinci ya iya sai ba da labarin ƙarya wanda bai san madogaran labarin ba idan da za ka kirki shi ka ce mashi ya kawo haƙiƙanin wannan labarin a ilimin da bai iya kawo ƙarshe zai koma maka cewa mafarki ne ya yi ruhu mai tsarki ne ya danne shi ya gaya mishi kaza kaza kaza ba dai karatu ba wannan ya nuna a bisa jahilci a ke aiki da haka duk mai bauta ma Allah da jahilci to yana da tabi'a irin ta kiristoci malamin kuma da ya ilimi ya ƙi yin aiki da iliminsa shi kuma ya ɗabi'a irin ta ba hallaka su masu hallakawa irin ta iblis dan kaga iblis ai hallaka ne iblis jahili ne to su yahudawa jahilai ne sai suka zama to hallaka su ne suna hallakar da bayan Allah kenan ya san gaskiya amma yana ya ƙasa wani shi ne algari hallakarki to su al'ummar annabi yaya suke su suna tsakiyar waɗancan da waɗancan na farko suna aiki saɓanin yahudawa da ba ta aiki to kuma sun saba ma nasara ta yadda su in za su yi aikin sai in sai sun ilimanta aiki fa'alam annahu la ilaha illa fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat kare musanin babu abun bauta da tantanta sai Allah dan haka yi da ne musanin suka bauta wa Allah ta arifuni qabla an ta abu ku sanni kafin ku bauta mini idan ba ku sanni ba ya za ku bauta mini kaga kenan sun yi ilimi yin ilimin su kaga sun yi kafada da kafada da yahudawa to ina suka saba ma yahudawa aiki da ilimi da ba su yi ba aiki da ilimin su da kuma sun zama yahudawa to amma su kai aiki da ilimi da ka duk malamin da bai aiki da ilimi kaga bai saba ma yahudawa ba ya zama bai hudan wannan al'umma to kuma aikin da suke yi sun yi daidai da nasara saboda nasara ma akwai kokarin aiki ina suka saba ma nasara shi nasara da ya tashi bai nemi yin karatu ne aikin ya yi yadda ga dama ko ya yadda ga ana aka ana yi yayi to su kuma al'ummar annabi Muhammad ya suka yi to dai aka kore wannan abin daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan zai tabbayyana gare ka lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mai ilimi ne shiryayye ne bisa ga ilimi yake aikin shi kuma da shiriya yake aikin shi warishidu dukkan gai ita shiriya ita ce sabanin bata idan nabi sallallahu alaihi wa sallama kalamuhu haqqun sai ya zama to yayin nan maganar annabi gaba ɗin ta zama gaskiya ce wa shari'atihi haqqun shari'a shi ma gaskiya ce li'annahu li'annaha domin anil ilimi abine ya zo daga ilimi wa rushidi da shiriya an gane ko da haka ma barda sahibi kum yukhadibu quraishan ana magana da qurayshawa ma abucin kuma jaa bi hadal wasa shi wannan wanda ya zo da wannan wanda ya zo muku wannan wanda ya zo muku da wannan sufai to ya keɓanta ya bofinta daga watan zubobi da kuke bashi an gane ko don haka nan ana ya zo da irin waɗannan sufofi guda biyu al'ula al'isharar ta ɗaya ana yin ishara annahum ya arifu na sun san shi wa ya arifu na nasabahu kuma sun san nasabar shi wa ya arifu na sidikahu kuma sun san gaskiyar shi wa ya arifu na amanatahu kuma sun san amanar shi fa huwa laisa shakhasan garabiyan anhum ba wani mutum ba ne ba ko a cikinsu hatta ya kuru la nu'minu bihi bare ma har kai suna ce ai mu ba mu fahimce shi ba za mu imani da shi ba li annana la na'rifu dan ba mu san shi ba to sun san shi sun san amana shi sun san nasaba shi sun san gaskiyar shi an fahimta ko kaga wannan kenan bal huwa sahibuhum shi ma abucin su ne ya zamana da su ya musu gaskiya sun naɗa shi a matsayin al'amin sun naɗa shi a matsayin mai gaskiya sha'anin shi gaba ɗaya duka gaskiya ne fakaifa bil'am yaya kuma za a wayi gari ya zubuna wuru su da kansu yaya ajiya suna siffanta shi bil'amin da amintacce wal'ana kuma a yanzu yana yaro kenan yana mai kurciya kenan ya tashi bai yi yarinta irin ta sau yaran yara ba ana amfasuban rahi da amintacci su da kansu kuma su mutanen garin ba wai wasu baki ba ba 'yan wani gari ba su mutanen nan dai ba wai wanda suka mutu ba na bayan da suka waɗannan da suke raye da shi su ne ajiya fakaifa yaya suna siffan tashi bil amsi ya suku da hu jiya suna siffan tashi bil amin da amintacce wal ana kuma a yanzu bayan shekara arba'in ya suku da hu bil kazzab raka siffan tashi da mai yawan ƙarya al kha'ir mayaudari dan Allah zai yi mutumin da kai a bakinka aka ji gaskiya gare shi a bakinka aka ji mutumin kirki ne dan ya zo da wani abin da ya saba ma ra'ayinka yanzu kuma sai ka zo ka ce a'a daman ma maciyin amana ne makayyaci ne yanzu da dancenka na baya da dancenka na farko wanne za a dauka idan ana adalci dancenka na farko za a dauka dan na farkon kayi shi ne a cikin nutsuwa da kwanciyar hankalinka wannan na bayan kuma ka shi ne a cikin fusata an baka maka an gane ku to kaga wannan ya nuna maka cewa abinda suke fada su ma sun san ba gaskiya bane asali abu na biyu annahu idza kana sahibu idan manzon Allah ya zama su ma abuci ne tare da su muqtada sahabati wannan abokataka tana kasancewa tunda kun daɗe tare da mutum kun yi gogayya kun yi cuɗanya to wannan yau da kullum tana tana hukunta maka an yi sabbi kuhu shin ya gaskata wannan mutumin da suka tsaye shi ka san shi wa yansuruhu kuma ka taimake shi la Allah ya kuna a ada Allahu bai karbe dace ba a ce ka kasance maki gare shi fa huwa ya zamanto lam yaqul bai taba faɗar wani abu ba da ya saba maka kuma yanzu ka ce kana gaba da shi bai taba faɗan wani abu ba wanda yake na saban Allah ma balla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ai ma balla muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bal qala ma balla sahibukum shi yasa yake ma balla sahibukum abokin ku bai bace ba al fa'idatu min hada malan yace abin da yake fa'ida cikin wannan wa huwa anna muqtada sahaba an ya kuno arifi na bihi abinda yake nuna abokantaka yana nuna an daɗe an tare ko to tana nuna maka ka san halin mutum ka san gaskiye shi ka san yin gaskiye shi wa muqtada sahaba an yakunu munafiqina sannan kuma idan mutum aminin ka ne wannan amintaka tana lazumta maka ka zaman tuni taimaka mishi ga abin da yake to ga abokai suna taimaka ma abokai su da dukiya haka ne suna taimaka ma abokansu da abinci suna taimaka ma abokansu da shawara suna taimaka ma abokansu da komai ne ne to haka ka san aboki da aboki ko da Allah an san aboki ya raka cutar da abokin shi wannan ba ko ne sai Allah yake cewa wa ma yanfiqu anil hawa
wa ma yatakallamu bi shay'in ai la yatakallamu bi shay'in baya yin magana ta wani abu sadirin adahawa wanda asalin wannan maganar za ta ciro ne daga san zuciya bi ayyi hali min adahawa ne da kowane irin hali daga cikin halaye manzo Allah ya buɗe baki ya faɗi wata magana ta san zuciya bai tsawo an gane ko fi ma haka bi shay'in ai fa ma haka bi shay'in baya hukunta komai min ajalla hawa saboda san zuciyar shi walakinahu sai dai shi manzon Allah yantiku yana magana ne bima auha ilayki min alqur'ani da abinda Allah ya mishi wahayi na alqur'ani wa ma auha ilayhi min sunna da abinda Allah ya mishi wahayi na sunna wa mastahada bihi sallallahu alaihi wasallam da abinda manzon Allah ya yi hadi na wanda ya fahimta daga qur'ani da hadisi an gane ko wa intihadan yuridi bidin wannan maslaha shi abin da ke da ita da abin da yake maslaha din da za ta kawo yadda za ta fahimta abu ko yadda za a yi aiki dan haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake ma wato wa ma yanzu wannan hawa baya filici akan zubi duk san zubi shi to idan ka ji yayi magana ni ne ne in huwa illa wahyu in huwa illa wahayun ya'ani mal qur'an wannan alqur'anin ba wani abu bane illa wahayin wahayi ne yuha wanda Allah ya yi ai wahayin min Allah azza wa jalla wahayi ne daga Allah mai girma da buwaya amma bi wasitati da wata wasila bainan lahi wa bainar rasul tsakanin Allah da manzo da wasitan da yake shine yake shiga cikin wannan wanda zai zai da mutuwa su da tsakankanin shi ne mala'ika jibrilu mala'ika jibrilu Allah zai gaya mishi abin shi kuma ya ɗauko saƙon ya zo ya karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wane ne mala'ika jibrilu nan allamahu shadidul quwa annabi nabi sallallahu alaihi wa sallam hadal wahayu wanda yake sanar da annabi wannan wahayi shadidul quwa matsanancin ƙarfi mai cikakken ƙarfi ai zuƙu watin shahidu mai tsananin ƙarfi cikakkiyar ƙarfi da ba irin shi an gane ko wannan wannan zufa ana jingina ta ne ila mawdu'aha zuwa ga mawdu'in da ko kuma mawdu'aha ga wanda ya kurbanci da ita wa huwa jibrilu alaihi salatu wassalam shine mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya kija innahu la rasul innahu la innahu la qawlu rasulin karim lalle shi wannan maganan manzo ce mai girma zi quwwatin inda zil arshi maki ma'abucin karfi makinin amintacce inda zil arshi a wajen Allah ubangijin al'arshi an gane ko wa jibrilu alaihi salatu wassalam qawiyyun shadidun aminun karim shi jibrilu ila da amincin Allah tabbata a gare shi mai karfi ne matsanancin karfi ne karimin ne mai daraja ne aminin ne sannan amintacce ne Allah ma da kanshi ya amince ma jibrilu ya yarda jibrilu aikin da yake daidai ne saban da yake kaiwa ya kai daidai sannan yana da daraja a wurin Allah la yamkinu abadan aiko wanda yake da irin wannan zurfa qawiyun shadidun aminun karimun bayyuwa har abada ya faru bi hadal wahayi ya sakaki da wannan wahayi alladina qalahu ila muhammad wanda zai nakalta wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi sakaki da shi ba zai yi ba kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ta nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin wanda yake zuwan maka da shi shine ruhu ar-ruh shine mala'ika jibril al-aminu amintaccen nan a gurin Allah a wurin mala'iku yana saukar da alkur'ani ne ala qalbika akan zuciyarka li takuna min al-munzirin dan ka kasance mai yin gargadi da wannan abin sai sufar shi ta gaba ذو مرة فاستوى zumiratin ay hay'atun ma'abutin al-hay'atul hasana kama mai kyawu fa huwa zu quwwatin sannan ma'abucin ƙarfi wa zu jamalin ma'abucin kyawu wa husnin da kyakkyawan kama da kyakkyawan isa da kyakkyawan hali da kyakkyawan imani komi na shi cikakke ne kuma kamili ne an gane ko sallallahu wannan shi mala'ika jibril ne kenan fastawa sannan mala'ika jibrilu cikakke ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ganshi wa qad ra'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah tabbas ya gan shi ala suratihi allati khuliqa alaiha lahu alaiha akan sura kamar da Allah ya halicce shi ya halicce shi akan ta lahu sitta mi'a junahu yana da hukka fukai guda ɗari shida faqad sudda al-ufuqi ya cika fa farfajiyar sammai gaba ɗaya فهو الذي نزل بهذا القرآن شين يفرك دوانا القرآن حتى ألقاه على رسول هيا يميقا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى كما يدعى الله كتاب نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين كما جاء مكرن دعوة الآية فاستوى sannan shi wato mala'ika jibrilu wannan kammalalle ne idan aka ce istawa al'istuwa'i a cikin dukkan larabci yana zuwa da ma'anoni daban-daban wataratan a wata ma'anai a wani lokacin yana zuwa mutsalakan a haɗe shi mutsalakin shi biduni wannan duna an yi ƙayyuda ba tare da an yi taƙayyidin shi da wani abu ba kawai a ce fastawa fayakuna ma'anahu idan ya zamanto istiwa'i yazo babu wanda kaiwa babu wanda aka abu da aka kara mishi sai ya zamanto ma'anahu al-kamal sinka da haka da aka ce zumin ratin fastawa kaga ya zamanto istiwa'i din nan sinka sinkar kamala kama kada ta'ala kamar yadda Allah yake ce mana walamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukuman wa ilma sanda Musa ƙarfin shi ya cika wattawa ya kammala kaga ai istiwa'i anan ya kammala domin bai yi ba bai yi ba ta'addi zuwa ga wani abu sai ta'addi zuwa ga kawai wattawa atainahu hukuman wa ilma a lokacin da muka bashi annabta muka bashi ilimi wani lokacin kuma shi wannan kalmar istiwa'i tana zuwa wannan yuqayyidu bi ala bi ala sai ya yi taƙayidi da ala faya kunu ma'anahu wani al'uluwi idan ya taƙayidi da ala ma'anar istuwa sai ya koma ɗaukaka a kan abu waje ala da kun mina da filiki wada an'ami matar kanku mun sanya muku cikin daga jirgin ruwa da kuma dabbobin ni'ima a cikinsu ne matar kabu na abin da kuke hawa ni tattaru dan in kun daidaita ala zuhurihi kaga istawu da istiwa'i da yazo gaban shi me yazo ala sai zamanto ala zuhurihi idan kun daidaita akan raƙuminku ko akan dokinku ko akan jirginku kaga a bisa abin kenan an gane ko ثم تذكروا نعمته نعمة ربكم عليكم إذا استويتم حإلوا عليه an gane ko litastawu ala zuhurihi wa idza stawaytum alayhi idza stawaytum alayhi ai in kun daukaka kun hau kan abin shi ya sanya ubangiji subhanahu wata'ala da ya tashi tubbanta kashi sai siffanta istiwa'in shi da ala a gabansa sai sai wani taqayidi da ala yace ar-rahmanu ala al-arshi tawa ay ala alayhi jalla azza wa jalla al-ulu al-khasa bil arshi wa hada ghayr ghayr ulu al-mutlaq wannan ba uruwi bane mutlaqi ala jami'il makhluqat a'a wa taratan yata'adda bi ila wala kuma kuma yana ta'addi da ila yuqalu istawa ila kaza fa yafasiru sai a fasara shi bi annahu al-qasadu sai a ce ana nihin nihi mun dan yi nihin kaza thumma tawa ila samai sannan sai nihin halittar sama kaga alƙasar kenan wa taratan yuqayyidu wani lokaci kuma yana yin taqayidi bil wawu da wawu misali kamar ina kaga ana iya yin shi da wawu ayi wannan ya zaman to an yi shi bil wawu da fa yakunu ma'anahu sai ya zaman to ma'anar wannan in yayi taqayidi da wawu sai ya zaman to at-tasawi misli qawlihim kamar misalin maganzu wannan istawal ma'a ai ruwa ai sawahu ya daidaita fastawa ya hatamilu anna ma'ana istawa ala ala li anna jibrila min as-sama'i domin an ce istawa'i ana domin jibril ai daga sama yake zuwa to amma wannan ana nihin dai ya kammala sai Allah yake cewa wa huwa bil ufuqil a'la
wa huwa shi jibril din huwa dinnan lamiri yana komawa ai jibrilu alaihi salatu wassalam bi ufiqil a'la ai arba'u ya daukaka wa huwa ufiqis sama'i shine bilbishin sama me ya faru thumma dana fatadalle thumma dana sannan ya kusanta minan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga annabi fatadalla ai ƙuriba ya kusanta kusa da shi min fauƙihi daga saman shi kaɗan sai ce ni fakana qaba qausaini aw adna fakana jibril min annabi sallallahu alaihi wa sallam he jibril ya kasance tsakankanin shi da annabi kamar misalin tsakankanin qausaini baka da tsaiki ya shi an gane ko wani ana buga shi ne don kusanci an gane ko ƙaba ƙausai ne ai ƙariban jiddan bal adina au din nan yana ma'ana bal ai au adina bal adina mi ma'ana bal huwa adina min zalika ya hima kusancin tsakankanin baka da tsakiya me ya faru fawe ila abdi ma auhe auha sai aka yi wahayi ai jibrilu ya faɗa abin da aka aiko mushi ila abdihi zuwa ga bawan shi aka yi ma shi jibrilu wahayi waye mushi wahayin ubangijin shi ya yi wahayi zuwa ga bawan shi wannan abdihi dalilin hi din yana komawa ne ilan lahi zuwa ga Allah ai ya ƙudu ila ala jibril kuma ya koma zuwa ga jibril au ha an yi wahayi a kan jibril an gane ko wadalin fi abdihi ma auha ya ƙudu ilan lahi sai wannan abin ya zama dole koma zuwa ga Allah Allah sai wahayi zuwa ga bawan shi jibrilu abin da ya mushi wahayi domin ai sai Allah ya gaya ma jibrilu shi ga manzo Allah ko kaga sai fa auha ila abdihi ma auha abin da ya mushi wahayin anan ba a faɗi ba abin da aka yi wahayin walam yubayyin ma auha bihi ba a ce ba sai aka mushi wahayin qur'ani kawai aka ce an mushi wahayin abin da aka mushi kaman ba a ma san me aka yi wahayi ba ko ana faɗin haka ɗin nan ta'aziman lahu don girmama abin da aka yi wahayin gare shi abin da aka yi wahayin babba ne li anna ibham ya ati muradan bihi at-tafsir wa ta'zim yana zawa don kambama abu ko girmama shi wa minhu inda zaka gane haka ka qaulihi ta'ala kamar yadda Allah ke cewa fa gashiyahum min al-yammi ma gashiyahum ai fa gashiyahum shay'un azimun ba a faɗi ba abin da yake sun sai ya lullube su abin da ya lullube su an faɗi ne na lullube su alhalin kuma ruwa ne na- na na teku ya lullube su to dan an nuna maka girman musibai sai aka ce faga shi ya hun minal yanni sai wani abu ya lullube su daga ruwa ma ga shi ya hun abin da ya lullube su ba a faɗi abin ba wannan dan a girmama maka yadda abin yake shi yasa anan ma aka ce fa auha ila abdihi ma auha ba a faɗi abin ba sai Allah ke cewa ما كذب الفؤاد ما رأى Allah sai dawo yana magana da annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam an gane ko domin yanzu Allah ya gaya mana yadda mala'ika Jibrilu Allah yake bashi abin nan ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa anan yake cewa wato fa auha ila abdihi ma auha ay auha ila abdihi ma auha min min al min al shay'il azim daga abu mai girma wala kalamun a'azama min alquran domin babu wata magana da take da girma fiye da alqur'ani bal ma ba daidai ba ta ma kai alqur'ani wani da shi in maganganun duniya ba mu zarka kai alqur'ani an gane ko kenan li'annahu kalamullah saboda shi alqur'ani ai maganar Allah ce mai girma da buwaya yo akwai wanda ya kai Allah bare magana ta kai ta Allah in akwai wanda ya kai Allah to magana shi za ta kai ta Allah in kuma akwai wanda ya kai Allah to magana shi kai ta Allah amma in babu wanda ya kai Allah to ba magana da za ta kai ta Allah in ko Allah ko ya hi kowa to magana Allah kuma ta hi kowa wannan shine kaida an gane ko sun makala tabaraka wa ta'ala sannan Allah mai girma da buwa ya yake fada fi qissatil mi'raji a kissa da Allah ke ba mu ta mi'raji da aka yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa saman sama shine mi'raji domin anan an zo za a baka bayanin mi'rajin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ilam ayyuhal wa ayyuhal akhir muslim ka sani kai dan uwa musulmi أن للنبي صلى الله عليه وسلم إسراء ومعراجا annabi mai tsira da amincin Allah yana da wata baiwa guda biyu da Allah mishi shine Isra'i da Mi'raji Isra'i daban Mi'raji daban Isra'i tafiyar dare tafiya a wani yanki na dare daga Makka zuwa Madina ita ce Isra'i Mi'raji kuma tafiya daga Baitul a ba daga Makka zuwa Madina ba daga Makka zuwa Baitul Maqdis tahiya kuma daga baitul maqdis zuwa sammai na daya biyu har bakwai hasratul muntaha wanda ita ke kira mi'raji to waɗannan labarai guda biyu gaba ɗayan su da mi'raji din da isra'i shi kalmar isra'i ذكره الله تعالى ألا يا أمة كلمة إسرائيل في سورة الإسرائيل سورة الإسرائيل سبحان الذي أسرى بأمره ليلا من المسجد الحرام أما والمعراج أما شيكم معراج ذكره الله في هذه في سورة النجم ألا يا أمة إيش أولا سورة النجم وكلاهما جباء يسوبين إسرائيل معراج في ليلة واحدة أن يسني أتكن دري qabla da hijirati kafin hijira da shekara uku ko uku da rabi an gane ko dan haka nan kuma an yi isra'in nan da mi'raji sallallahu alaihi wa sallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama gaba ɗayan shi bi badanihi da gangan jikin shi wa ruhi da kuma ransa ba a mafarki bane ya ga abin a'a ido da ido ne ya je ne kamar yadda kai daga nan ka tashi ka je tuni ko ka tashi ka je agadar a kaga kai ne ka zo abin da ka gani kai ka ganshi ko to haka manzon Allah ya je wannan isra'i da mi'raji din bi bi bi badanihi wa ruhi da jikinsa da kuma wannan dinshi an gane ko wa laysa bi ruhihi faqat ba wai da mawarki bane da gan da ruhi ne kawai ya gani domin ina za ka gane haka maganar da Allah subhanahu wa Allah ke cewa wa ma ja'alna ru'yatil lati araynaka wa musanya ba wannan ganin da muka nuna maka illa fitratan linnasi sai dan ya zaman gobe ina ga mutane wa wani fal muradu biha abinda ake nuni da ita ru'yatil aini ru'ya gani na ido ido wannan da ke cikin kan mutum shine ake kira ru'yatul aini mutum ya gani abin da idan shi la ru'yatul manam ba ana nihin gani na mafarki ba domin in kace kayi mafarki ko me kai mafarki ba zai mamu amma duk in kaji ana cewa ƙarya kake ai ba mafarki ba ne ko me kai mafarki ba za a mamu sai kai mafarki ka mutu ka je hakana aljanna kuma ka tashi baka na ba ko kuma ban da kai a cikin ka wa ta bata ƙarya kake muharkinka
kaga kenan wannan ya nuna ba mawarki bane ko ya kuli ta'ala fi siyaqi sura sai Allah yana faɗa a cikin waɗannan jerin gwanan wato wannan cikin wannan surar siyaqi ayata a cikin waɗannan jerin gwanan ayoyi filin iraji dangane da irajin wannan Allah yake ma ka da qur'ani zuciyar annabi ba ta kayyata ba mara'a abin da yake abin da ake nufi ido yana gani zuciya tana gani ana waye gari idan ka ya ga abu zuciyarka ta karya mutu ka gani ka yi ba haka ba ko kuma zuciyarka ta ga abu idan ka in ya zo ya ga sabanin haka ya karya ta zuciya ana samun haka ba samun haka to shi annabi sallallahu alaihi wa sallama abinda idan shi ya gani kuma shi zuciyar shi ta kiyaye annama ra annabi sallallahu alaihi wa sallam bi ainihi abinda annabi ya gani da idan ka fa innahu ra'ahu bi qalbihi shine kuma ya gani da zuciyarsa wata yaqanahu ya yaqi ya sami yaqini akan wannan abin da ya gani ya kuma ilimantu wannan abin da ya gani wa zalika anna ra'ayil aini qadra qadra ta kamar yadda muka gani ganin ido wani yana ganin abu fa ya kafi wa sai kake zuciya ta karyata abu ko kuma zuciya ta gani gangan jiki ta gani ido ya karyata abin to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu mawafika tsakankanin ganin shi da yin shi ma ka zaba da ƙwa'adu ma ra'a ai zuciyarsa ba ta ƙaryata mishi abin da shi ya gani ba sallallahu alaihi wa sallama ya zamanto abin da ya gani da idansa haka kuma shine ya tabbata zuciyar ta kiyaye ya gani da zuci ya gani da ido wannan yake nuna maka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin kamala ta wani duk wani dan adam da ka sani shine ba ka kama da shi sai Allah ke cewa afatumarunahu ala ma yare afatumarunahu ala ma yara yanzu kun kafirai za ku rinka jayayya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama afatujadilunahu za ku rinka yin jayayya da annabi turuduna kuna nihin an kagla ku ku rinjaye shi alama yara akan abin da ya gani ku karyata abin ay ala shay'in ra'ahu akan abin da ya gani walakinahu ibratun anil sai dai shi abin an yi magana da shi aka ka ibra din abin anil madi bil mudari abin madi amma ka zo da shi bil mudari me yasa aka yi haka isharatul ishara ce akan shi ganin annabi ba irin sauran ganin mutane bane sannan zaɓa ne yanzu kana iya ganin abu ka zo ba da labarin shi wani abin ka yi kuskure a ganin da kai baka gano daidai ba haka ne wani kuma ka manta ana samun haka ko ba samu to shi annabi abin da ya gani din nan babu abu kwaya ɗaya da ya manta kuma wurin ba da labari babu abu ɗaya da ya kuskure wannan Allah ya tsare manzon Allah ya tsare mishi ganin shi na ido ya tsare mishi ganin shi na zuci in ya ga abu baya mantawa kuma baya kuskure sai me ya faru wala qadra ahu nazlatan ukhra wala qadra ahu nazlatan ukhra haqiqa ya ganshi a wata saukar ta daban kenan daman ya ganshi a wata saukar banda wanda ba wannan ba ko domin inda wannan ita ce ganin farko ba za a ce ba wata saukar ta daban kenan akwai wata banda ita to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibrilu da kuffar shi ta mala'ika jibrilu sau biyu a wannan doron duniya a farkon wahayi ya gan shi kuma daren isra'i ya gan shi da irin wannan surfai to shi manzan allah kaga anan shi ne alfa'ilu waye alfa'ilu muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa mafa'ulun bihi waye mafa'ulun bihi jibril ai ra'a muhammadan muhammadin jibril manzan wannan manzan allah annabi muhammad ya ga jibril nazilatan ukhra ay marratan hina hina nazala sanda ya sabka wa marratul ula sabka ta farko ra'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fi garin hira sabka ta biyu manzon Allah ya ganshi kuma marratan ukhra a wannan wannan sabka ta biyu din nan karo na biyu ya ganshi ne a daren Isra'i da Mi'raji sai Allah yake cewa inda sidratil muntaha
inda sidratul muntaha a wurin wata sidira magariya muntaha wadda ake kurewa ake tikewa a inda take an kira ta magariya kalmar magariya itacen magariya sananne ne a duniyan haka ne to kuma an ce akwai wata magariya ita ma to kaga sunan su ne ya zo daya lalle kamannin su ba zai zo daya ba suna kam an mata suna shajaratun ma'arufa magariya a sidira shajaratun ma'arufa walakin sai dai fil ardi wannan al'adar ita kuma wacce sidira tilmin ta allati fis sama'i ita kuma wacce ke cikin sama ta bakwai laysa ka sifatin sidira fil fi duniya bai zaman to ba kaman siffar wannan magariya ta duniya an gane ko an dai yi magana ne sunan su daya amma kamar su ba ɗaya ba ita wannan a ƙasa take ita wancan a sama take inda inda inda sulmin ta a wurin sulmin ta a nan ne ya ga jibril me ya faru inda jannatul ma'awa
inda a wurin ita wannan sulmin ta din jannatul ma'awa aljannan makoma wanda in an mutu za a koma a nan ne take ya nuna aljanna a ina take jama'a a sama idan sun filimin ta tana ina sama ta ba an ce kuma a wurin ta ne aljanna take inda ha jannatul ma'awa a wurin ta ne aljannar makoma take kuma an kira ta muntaha saboda ita ce makura daga nan halittar Allah babu wanda ya taɓa zarce wannan wurin ya yi gaba duk wani abu ma in za a jira shi in zai zo daga Allah sai dai ka jira shi shi kuma in ya zo daga nan shi ke nan ne mahaɗa wanda zai zo daga Allah ya zo nan wanda zai zo daga nan kuma su yayi nan nan halitta ba ta wucewa manzon Allah ne kadai sallallahu alaihi wa sallam aka taba yin gaba da shi daga nan wanda Allah ne ya bar makan ya sani gabar ina ne ita wannan zufin muntaha inda ha jannatul ma'awa a wurin ta ne aljannar makoma sarki kalmar ma'awa wanda ya nuna maka nan ne masabbaci ashe ba tsabari ba ne makoma domin ba a ce ma tsabari makoma ko
shi ana zaunawa ne a wuce yanzu kai ba ne mutumin agadar ka zo da magaram za ka wuce kano nan da magaram makoma ka ce kano ɗin makoma ka ce ina ne gidan ka yake agadar to shi kabari ana fahimta haka wani balaraban ƙauye da aka zo ana karanta alhakumul kafafin hatta dutumul maqadira sai ci to hatta dutumul maqadira dutum al maqadira za a ziyarci kabari da abin da aka ziyarta ko ba nan ba za a kenan mutane idan suka yi kabari a shi ziyara ce suka kai to in ka gama ziyara ina za ka to lalle ko akwai bayan kabarin ko akwai inda za a da nan ne wurin tabbata kamar yadda kafin suke da an an mutu ba magana tashi da ba a ce ma ba wurin wurin ziyara kawai a ce har za ka tuntuɓe makabarin a'a ai ka gaji aljanna da yake daga ita ba a wucewa bi aka ce mata jannatul ma'awa wurin ziyara ko kuma wurin ma'awa jannatul mi ma'awa ma'awa wurin makoma ba wurin ziyara ba inda ziyara ce zaka zagaye ne ka san inda dare ba wannan shi zai nuna maka ashe dan adam makoma biyar gare shi wa imma wuta a'udhu billah وإما الجنة اللهم اجعلنا من أهلها ko dai aljanna ta zama makomar ɗan adam ko ta zama makomar shi amma kabari ba wurin tabbata ba ne duniya ba wurin tabbata ba ne idan kabari bai zama ba wurin tabbata wanda ake shekaru da dama a cikin shi ai bai dace ba kuma sai an ce maka duniya ita ba wurin tabbata ba idan ba ta kai shi ba zaman da ake a duniya zai kai na kabari ya mishi yawa ba ka gama zaman kabari da zaman duniya wanne yawa na kabari ya rasu shi ma ba nan bane za a dawwama
wayan daga nan gaba kai ko dai ka wuce aljanna Allah ka ba mu iko ko ka wuce wuta Allah ka tsare mu shi ka ji da inda hajin jimawa sai ke cewa إذ يغشى السدرة ما يغشى idh ya gasha sidirata yayin da ma ya gasha abin da ke lullube ita wannan asidirata din ita wannan magariyar ma ya gasha abin da ke lullube ta idh ya gasha sandi lullube ta wani abu ne na ikon Allah wanda baki zai iya siffanta kalar abin wani abu ne daga Allah kawai yake lullube ta ba yadda za a yi ka iya bayanin yadda wannan abin yake kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yadda Allah yake karrama wannan wuri yake da irin wani nau'i nau'i mai kyau wani abu yana lullube ta ikon Allah ma ya kasha shi ma anan ba ka ba menene sai kawai ake abin da ne lullube ta sai Allah yake cewa ما ذاق البصر وما طغى ma za ga wasaru ganin annabi sallallahu alaihi wa sallama bai karkace ba wama tsaga kuma bai kekaye ba zaga shine in harba ya karkace yaminan au shimala da ya rika kallon nan ko yana kallon nan ko tsaga shine ka rika kallon in ka kekare inda aka ce ka ba kana hango nesa to annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka je da shi wannan wurin ma za ka da basar wa ma daga sai zaman su ganin shi ya tsaya daidai yanzu haka kai in ba koli aka zo da kai cikin wani kasa fara gida ko wanda baka taba ganin irin ginin ba in sai ka raka hakan nan kana hakan nan kana to wannan kaga zagal basare ne to amma manzon Allah saboda a nuna maka sallallahu alaihi wasallam duk duniya ba mai hankali shi duk duniya ba mai ladabi shi duk duniya babu kamuni kamar shi da ya je bai tsaya yana kallon dama ko hagun ba iya ya yi ladabi ya nutsu kuma bai daga kan shi yana kallon wani yana hanje hanje ba sai Allah ya yabe shi da wanda yake ma za ta bakar wa ma ta Allah ba wanda tabbas in ni da kai ne kan yi ma mai ban sha'awa sai an kauyanci ko ka sa alama ce ta kauyanci in ka je gari ka daga haka ana fi kana haka na kai wani gida kake hanyi har mota ta ta kayya maka fa har sai Allah ke cewa لقد رأى من آيات ربه الكبرى kadira amin ayati rabbihil kubra tabbas an gwada mushi daga ayoyin Allah ubangijin shi kubra mafiya girma mafiya girma Wannan ma ba karama ba ce ita ma mai girman ce amma wannan mafiya girma ce Allah ya nuna ma annabi manya-manyan ayoyi saboda ni yana da kyakkyawan hali wa'inda ka da ala kulkin abin sai Allah ya nuna mishi abin da bai nuna ma ba halitta inda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je halitta ba ta je wurin ba ka gane ko shi yasa ya kama ganar da da wato haruffa guda uku na rantsuwa da tauhidi da tabbatar da abu yake la qadra ahu wala qadra ahu kaga wawu wawu kasami lam lit tauhidi kadima lit ta'qi wallahi ra'a min ayati rabbihil kubra ya ga ayoyin ubangijin shi masu girma manya-manyan mafiya girma ya gansu an gada musu wasu daga cikinsu an gane ko shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan wanda shi ke nuna maka ayoyin Allah dukkanin su manya ne amma akwai duna zalika wadda wata bata kai wacce ba amma ita ma ba karama ba ce an gane ko domin wannan alkubra din ba ana nufin girma irin wanda ka sani ba wannan karami wannan babba a'a ismu tafadili ne ana magana akan wannan ismu tafadili wato dan a nuna falalar wannan akan wannan kowanne babba ne amma kuma wani yana da falala akan wani an gane ko sannan al-kubra ismul fa'il ne ko bal hiya ismul tafadili ba ismul fa'il bane bal hiya ismul tafadili li anna ayati llahi domin ayoyin Allah mai girma da buwaya in ma kabiratun wa in ma kubra ko dai kabiratun ko kubra an gane ko da haka shi mi'raji abu ne mai girma an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la shakka babu shakka ya ga ayoyin Allah masu girma alhamdulillah an ce lokaci ya yi ko to Allah ta'ala ya mana albarka Allah ka ba mu ladan abin da muka faɗa daidai inda muka kuskure Allah ka yafe mana Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya ka ba mu yin aiki ka ka nuna mana kariya mu san da ka ba mu yin sauƙin ka ya Allah ka shiryar da mu ka shiryar da zuriyar mu ya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyayen mu da dukkanin yan uwan musulmi da suka mutu ya Allah akwai bayinka da dama da suka buƙaci mu sata cikin addu'a Allah ka yi mu sanin su Allah bukatun su ka yi mu sanin bukatun Allah ka biya mu bukatun su na alkhairi ya Allah in suke da wata bukata da baka alheri baka canza ta da ta alkhairi ko ka biya musu ya Allah muna fatan wanda suka yi nema a kasashen duniya daban-daban Allah ka ba su abin da suka yi nema ka dawo da su gidajen su lafiya Allah ka kare su a can ka ba su rahamar ka da ni'imar ka a can ka kare su daga dukkanin sharruka wanda suke sani da wanda su sani ba na koya koya bayyane Allah ka dawo da su cikin iyalan su lafiya Allah ka ma abin da suka nema albarka mu da muke nan cikin gida ubangiji Allah ka yi mana albarka kama ka san mu albarka kama shugabannin mu albarka ka kara mana shugabannin mu lafiya ka kara musu zaman lafiya ka kara musu ɗaukaka ka kara musu daraja ka kara musu ƙarfin mulki da ƙarfin faɗa ya Allah ka ɗaukaka darajar su ka ƙasƙanta maƙiyansu ya Allah ka ba su ikon aiwatar da ayyuka na alkhairi da suka sa a gaba ya Allah duk sharrin da suka yi nihin rushewa Allah ka ba su ikon rushe shi duk wata yarjejeniya ta cutar da al'umma ko ta mai ta bautar da al'umma ko ta talautar da al'umma ya Allah yadda suka sa niyyar rusa ta ko warware ta Allah ka ba su iko duk wani abin da zai hana su ko ya zama ɗan adam ko ya zama wani tsari ubangiji allah ka raunatar da shi ka rusa shi ka ba su iko a kan shi rushe shi ya allah duk wanda suka sa a gaba ka sa su gaba ya shi ya Allah waɗanda suka sa su gaba Allah kada ka ba su nasara a Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتب علينا يا مولانا إنك أنت البر الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين